واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan jinjina da kirari wanda ba su da ƙarhe ba su da iyaka sun tabbata ga Allah muna gode wa Allah muna neman taimakon Allah da agajinsa da gudunmawarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu baki ɗaya bayan haka ya ku uwa masu albarka ya ku waɗannan fuskoki masu daraja da ƙima da martaba ya ku waɗannan zukata wanda muke kyautata wa zaton sallamawa kiran Allah da kiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam satin da ya gabata mun ɗauko khutuba muka yi mata unwani da take da cewa arriba bil qada wal qana'a yarda da hukuncin Allah da kuma wadatar zuci duk abin da Allah ya hukunta ma ka yarda da shi duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara ma ka gamsu da shi duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka ka amince da shi mun kawo ayoyi da suke nuna haka kamar ayon da suka zo a cikin suratul hijir la tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum Allah ya hana manzan Allah kai idansa zuwa ga abin da ya yi wa wasu ni'ima da shi ya takaitu da iya abin da Allah ya bashi ai istagni bima ataka Allahu min alquran alazim amma hum fihi min almata'i wa zaharati dunya alfaniya ka wadatu da abin da da Allah ya baka ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam na daga alqur'ani da ni'imar musulunci gabarin abin da Allah ya ba su na kawar duniya da kuma abin da yake na kyalekyalanta ya faɗa masa a cikin suratu taha ya ce wala ta muddanna ainaka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zaharatal hayatid duniya numatti'uhum fihi wa rizqu rabbika khairun min khairun wa abqa wato karka dinga mika idanka da hankoro da ainihin wato kwaɗayin abin da muka jiyar da su daɗi da shi na mata da ƙaleƙyalen duniya da hayaniyar duniya Allah ce muna ɗanɗana musu ɗan wani daɗi ne da shi a nan duniya ka sani arzikin ubangijinka da yake lahira shi ya fi alkhairi kuma shi ya fi wanzuwa mun kawo hadisai da yawa waɗanda suke da alaƙa da wannan magana wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mali walid duniya إلا كراكب استظل تحت الشجرة ثم راها وتركها ni da wannan duniyar ni da wannan hayaniyar wato ban kasance ba face kamar mutumin da yake cikin tafiya ne ya sami inuwa sai ce bari ya dan huta na wani lokaci sannan ya batta za mu ɗora a kan maganganun da malamai suka yi da hadisan da suka zo dangane da watsi da wannan duniya da haƙura da iya abin da Allah ya hore wa bawa da ƙara rungumar Allah shine mafitarmu da kuma yarda da bauta masa ba tare da mun haɗa shi da komai ba hadisi ya zo daga anas ɗan malik Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi anas ɗan malik yake cewa ya karɓa daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ce thalathun muhlikatun abubuwa guda uku suna hallaka bawa abubuwa guda uku suna hallaka bawa sannan wa thalathun munjiyatun abubuwa guda uku kuma suna tseratar da bawa abubuwa guda uku suna hallaka bawa haka abubuwa guda uku kuma suna tseratar da bawa annabi ya ce amma abubuwa guda uku da suke hallaka bawa ya ce na farko shakun mutsa rowar da ɗan adam ke mata biyayya mutum ya zamanto yana da rowa a tattare da al'amarin shi ko dai rowar abinci ko rowar kuɗi ko rowar wani abu dai da ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya bashi babu lokacin da ya kamata a yi wa mutane nasiha da su guji rowa irin wannan lokacin da muke ciki saboda lokaci ne da al'umma take cikin tsananin bukata. Allah har kwaɗaitarwa ya yi cewa wanda ke ciyarwa a tsananin yunwa yana samun rahamar Allah au it'amun fi yawmin dhi masghaba fakku raqaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba wallahi wannan yanayi ne da ya kai dukkan mu kowa ya ji tsoron Allah ya dinga fitar da ɗan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba yana ba wasu mutane saboda imaninsu ya yi karanci saboda takawarsu da tsoron allansu ya yi rauni ya kai wasu suna saba wa allah don su ci wasu suna ɗiban abin da bai halatta gare su ba su ci wasu suna kwatar na wani wasu suna yin zamba cikin aminci wasu suna cin amana idan ka tambaye shi me yasa za ka yi haka sai ya ce to wayya zai yi ma'ana ba yadda zai yi dole sai ya yi cuta sannan ya ci wallahi in ka taimaki mutum ka ciro shi daga irin wannan hali ka taimaka masa don ya zauna lafiya a rayuwarsa ya zauna lafiya da ubangijinsa wallahi tallahi ka yi babban aiki Allah ya ce yatiman za makaraba au miskinan za mataraba au it'amun fi yawmin dhi masgaba ciyar da abinci a rana mafi tsananin yunwa ana cikin tsananin hali ku duba ƙasa yadda ta ƙara dargajewa ƙasa ba abinci ƙasa ba ruwan sha ƙasa babu magani a asibiti ƙasa ba hanyoyi masu kyau ƙasa ba wutan nefa ƙasa babu man fetur ƙasa babu kuɗi ƙasa babu lafiya wallahi tallahi in ka je asibiti sai ka gode wa Allah idan Allah ya barka da lafiya ka je ka ga mutane suna cikin halin ƙaƙanika yi ko babu mai taimakon sosai Allah mutum ya zo da jinya yana ji yana gani zai mutu haka Allah ya tsara haka Allah ya gan shi haka Allah ya bar shi amma da cikin kudura Allah za a samu tallafi da zai taimaka mar da zai iya tashi amma idan ajali ya zo yana ji yana gani zai rasa ɗansa ko matarsa ko ɗan uwansa ko shi kansa da haka manzan Allah ya ce wannan rowa wannan baƙar rowa tana hallaka bawa shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya yabi waɗanda suke ainihin wato maganin bakar rowarsa ya ce babu rabautaccen bawa irin wanda yake maganin bakar rowarsa Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna wanda ya iya magance bakar rowar zuciyar shi Allah ya ce in kana neman rabautaccen duniya da lahira in ka samu wannan ka gama wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna Allah ka ba mu ikon maganin baƙaƙen ruwan zukatanmu ya Allah manzo Allah ya ce wa hawan muttaba'un abu na uku na biyu da ke hallaka bawa shine son zuciyar da ɗan adam ke biyayya mutum ya ƙi gaskiya yana ji yana gani ya yi abin da bai kamata ba kuma a yi a yi da shi ya ji tsoron Allah ya tsaya kan gaskiya ya ƙi tsayawa kawai saboda tsantsar son zuciyar shi Allah har jan kunnan annabawa ya ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi sai ce fahakun bainan nasi bil adl ya kai Dauda mu muka sanya ka mayau a doron ƙasa a madadinmu shawarar da muke baka ka yi hukunci tsakanin mutane da adalci sai ce wala tattabi ahwa'ahum kar ka biyo mutane akan son zuciyarsu wani yana cewa innal hawa la huwa al hawanu bi nafsihi fa idha hawaita faqad laqita hawana innal hawa lalle son zuciya la huwa al hawanu bi nafsihi in kana neman wulakancewar bawa to ka same shi ya fada akan harkar son zuciya fa idha hawaita yace daga lokacin da ka tsinci kanka cikin son zuciya ba ka bin gaskiya ba ka son gaskiya sai abin da zuciyar ka ta riya maka ya ce faƙad laƙita hawana wallahi ka gamu da wulaƙancin duniya da lahira Allah ka raba mu da wulaƙancin duniya da lahira yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan mutum ya biye wa son zuciya to zai wayi gari ma son zuciyarsa ta zama Allahnsa a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila shin baka yi duba bane zuwa ga wanda ya riki son zuciyarsa ya zama allansa yanzu wannan zaka iya zama a madadin shi zaka iya zama wakilin shi a wani guri yace wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa afaman yahdihi min ba'dillah wanda ya rike son zuciyarsa ya zamanto shine ubangijinsa yanzu wannan in ba Allah ba zai shiryar da shi Allah ka raba mu da son zuciya abu na uku da ke hallaka bawa in ji annabi Muhammadu ya ce wa ijabul mar'i bi nafsihi dan adam ya dinga jiji da kanshi yau an waye gari mutane da yawa suna ji da kai alhalin Allah bai ba su wani matsayin ma da za su yi jiji da kan da shi ba sai kaga wani yana da matsayin da zai yi jiji da kai zai yi tunƙaho zai yi bankamar amma wallahi baya yi ka ɗauki rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama misali ce wallahi akan wannan annabi duk matsayin da baka tsammani annabi allah ya bashi matsayin da annabi bai taka ba kadai shi ne matsayin allantaka shi ba allah bane ba a bauta mishi amma duk wata daraja ta duniya annabi ya taka ta ya wuce amma wallahi idan ka je kana bin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da tarihin yadda yake mu'amala da mutane da yadda yake sauke kansa ƙasa wallahi ba za ka ɗauka cewa shi ne dai nabiyun rahmatin nan da Allah ya faɗa ba saboda tsabar ƙanƙan da kai amma ni ba komai ba kai ba komai ba sai girman kan tsiya girman kan banza wanda ba zai tsinana mana komai ba duniya da lahira mala ka je ka ɗauki rayuwar manzon Allah ka ga yaya rayu da sahabbansa yaya rayu da matansa yaya rayu da 'ya'yansa ya yi rayu da mutanen anguwarsu ya yi rayu da mutanen garinsa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rayu da waɗanda ma ba musulmi ba ne wani irin mu'amala wani irin kalar zamantakewa wani irin kwantar da kai wani irin yanayi na tausayi da annabi ke ji na hatta waɗanda ma ba musulmai ba saboda yana musu kallon in sun mutu a wannan halin za su shiga wuta annabi kuma baya so kowa ya shiga wuta amma yanzu mu ba ma wanda ba musulmi ba musulmi ma so muke ya hallaka ya je lahira ya sha azaba musulmi dan uwanmu so muke mu ganshi cikin wani bala'i da tashin hankali so muke mu ganshi cikin wani yanayi da zai yi kuka ya raki to mu mun ji daɗi in haka ta same mu wallahi tallahi wannan ba ɗabi'ar manzon Allah bane jama'a saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace jiji da kai da jiji da isa yana daga cikin abin da ke hallaka bawa sai manzan Allah ya ce abubuwa uku kuma suna tseratar da bawa daga hallaka abubuwa guda uku na farko manzan Allah ya ce khashiyatullahi fi sirri wal alaniya jin tsoron Allah a fai da ɓoye in ji hausawa fai da ɓoye ma'ana a fili da kuma a ɓoye ana ganin ka ka ji tsoron Allah ba a ganin ka ka ji tsoron Allah domin annabi ya ce fa'in lam takun tarahu fa'in na yaraka in kai baka ganin Allah ai shi Allah yana ganin ka mutane suna a fiyarin gaban jama'a su nuna musu masu tsoron Allah ne amma ranar da duk suka sami keɓewa babu jama'a a kusa da su to ka ga abin da suke aikata mara kyau wallahi amma yayin da suka gansu bainar jama'a yayin da suka gansu tsakanin waɗanda suke jin nauyi da kunya yayin da suka gansu tsakanin waɗanda suke ganin girman su kaga yadda suke kaucewa abin da ba daidai ba kaga yadda suke nuna cewa su masu kiyayewa ne na rantse da Allah a lokacin da zai waiwaya ya gaba kowa kusa da shi kuma wani abu na sabo ko wani abu na cin amana ko wani abu na, na- na tozarci ya zakke mar na rantse da Allah zai aikata shi baya jin kunyar Allah yana jin kunyar dan adam baya jin kunyar Allah yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum suna ƙoƙarin ɓuya wa mutane amma ba sa ƙoƙarin ɓoye wa Allah domin Allah yana tare da su wa huwa ma'ahum aina ma kanu duk inda suke yana tare da su sannan zai ba su labarin abin da duk suka aikata a ranar tashin alkiyama da haka ya ku yan uwana masu albarka annabi ya ce daga cikin abin da ke tseratar da bawa ya zamto yana jin tsoron Allah a sirrance da kuma yana jin tsoron Allah a bayyane wani ya baka sallahu ya ce siyo min kaza a kasuwa a nan ne za a gane tsoron Allah ka za ka siyo masa na gaskiya ka kawo marka fara- ka masa farashi na gaskiya ko za ka siyo jabu ka kawo mar kuma ka faɗa masa farashin kuɗi mai tsada nan ne za a gane kana da tsoron Allah ka tsinci kanka a ƙasa ko garin da ba kowa ga wata z- s- sumbuleliyar mata ta zo ta miƙa kanta zuwa gare ka ba kowa daga kai sai Allah a nan ne za ka gane kai mai tsoron Allah ne ko kai mutumin banza ne dukiyar wani ta faɗo hannunka ba ba zato ba tsammani haƙƙin wani ya shiga hannunka ba wanda ya sani duk duniya daga kai sai Allah daga kai sai Allah a nan ne za ka gane kai mai tsoron Allah ne ko kai mutumin banza ne wallahi akwai wani bawan Allah sun yi ciniki da wani da ya zo biyansa sai ya ninka mar kudin ninki uku ya bashi shi bai sani ba yana rubuɗe yana sauri ya kama hanya ya tafi sai bayan ya yi nisa sai wannan bawan Allah ya kirga kuɗi sai ga ai ninkin uku aka bayi na abin da aka saya a gurin shi hankalinsa sai ya tashi ya fito waje daga cikin shago ya leƙa kudu da arewa gabar da yamma bai ga wannan mutumin da ya sayi kayansa ya bashi ninkin kuɗi uku ba ya kasa zaune ya kasa tsaye ƙarshe ya fito da kwastomomin da suke cikin shagon ya kulle shagon ya shiga ya fita ya bi wancan layi a kasuwa ya sake dawowa ya bi wancan layi yana neman mutumin nan ya bashi kuɗin shi sai wani daga cikin waɗanda suke harkar kasuwa tare ya ga wannan mutumin yana ta zirga-zirga a layukan kasuwa sai tare ya ce wani kai me yake damun ka ne kam jama'a suna kasuwa sun buɗe shago kai ka zo nan kana ta yawo ya ce wallahi malam wani wani- wani ne ya zo ya sayi kaya a gurina maimakon ya ban dubu goma ya ban dubu talatin bai sani ba misali nake yi shine na fito in ke ta neman sa in mayar masa da sauran kuɗinsa abin ya dame ni wannan ɗayan sai tun tsire da dariya kyal kyal kyal kyal kyal kyal sai yanzu akan wannan ka fito kake ta wannan zirga zirga dan Allah ka koma ka ci gaba da kasuwarka Allah ya ce yadda kai kawai ka zo kana wahalar da kanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai daga nan zaka gane bambancin tsoron Allah wancan da tsoron Allah wannan daga nan kuma daga nan zaka gane inda Allah zai ba wa ɗayansu shugaban ƙasa yaya ƙasar za ta kasance haka ne ko ba haka ba gaskiya ne ya za mu kasance a hannun wanda yake tsoron taba abin da ba nashi ba da kuma ya za mu kasance a hannun wanda idan haƙƙin wani ya shigo hannunsa yana ganin ya ci banza duk wannan ihun da muke akan waɗannan shugabannin namu yau da za su sauka gaba ɗayansu a zaɓi mafiya tsoron allah cikinmu da ake kyautata musu zato a je a naɗa su akan kujerun na rantse da allah sai an yi da gaske idan ba Allah ya kiyaye ba su kwatanta irin abin da mu- ma'ana su kwatanta irin abin da waɗancan suka kwatanta ƙarshenta sai dai su kasa kasau ƙarshenta sai dai su kasa kasau to da wannan ne muke so mu gama lafiya don haka abu na farko da yake tsoratar da tseratar da bawa annabi yace khashiyatullahi fi sirri wal alaniya abu na biyu wal qasdu fil faqri wal ghina da kuma wato me zaka ce da Hausa al qasdu tsaka-tsaki ma'ana kada mutum ya zama yana fatan wadatar da ta wuce gona da iri ya tsaya tsaka-tsaki shi ba talakan tilis ba shi ko ba mai kuɗi har can ba mutum ya zama idan wadata ta same shi to to ba zai wuce gona da iri cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa ko ya hana shi ba haka idan talauci ya same shi ba zai tsinci kansa cikin yanayi da zai saba wa Allah saboda tsabar talauci da Allah ya jarrabe shi da shi ba kaga wasu kamar yadda muka faɗa suna zina da zummar cewa ba su da abin da za su ci sun manta da akwai mata sahabbai zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da zamanin magabata da suka wuce waɗanda ma tun kafin zuwan manzon Allah ka je ka karanta riyadu salihi na karkashin hadisin salasatul ladina tabaqat alaihim sakharatu hadisin waɗannan mutum uku wanda falalan dutse ya zo ya rufe musu kogo suka gagara fita sanda kowa ya tawassuli da abin da ya aikata wa Allah waɗannan mutanen fa annabi ma labarinsa aka bashi labarinsu aka bashi ba a zamaninsa aka yi mutanen ba shi ma labarinsu ya samu a gurin Allah da mala'ika Jibrilu manzan Allah ya ba wa sahabbai labari daga cikinsu akwai matar da na faɗa muku ƙissarta wanɗan uwanta ta zo neman bukata ya ce sai ya yi zina da ita sannan ya bata ta ƙiyarda ta dawo ya ce sai ya yi ta ƙiyarda ta dawo haka har sai da suka yi kusan sawu uku daga ƙarshe ta gaba yadda za ta yi ta ce ta amince har ta amince sai ta ƙara jin wani tsoron Allah ya kama ta ta ce ka ji tsoron Allah bawan Allah kar ka cire zoban da babu haƙƙinka a cikinsa shi ma ya ji tsoron Allah ya ɗaga ta ya ɗauki kuɗin ya bata ya ɗaga hannu ya ce ya Allah idan na ya haka ne don neman yardar ka Allah ka fitar da mu daga wannan hali ya samu damar da zai yi iskancin bai yi ba ta samu damar da za a yi iskanci da ita a bata kuɗi ta je ta ci abinci ta wata ya bata yi ba amma yau an wayi gari da yawa daga cikin mata ko maza ko wani abu daga cikin haka mutum zai saba wa Allah in ka taba shi ya ce maka ai tsananin rayuwa ne ya kai shi ga saban Allah ya aka yi waɗanda ba wata nefa a zamaninsu babu titi a zamaninsu babu wayar salula a zamaninsu babu duk wani abu na nau'in jin daɗi da mu yau Allah ya hore mana ba su da shi amma suka yi haƙuri da yunwa don su gama da duniya lafiya suka yi haƙuri da talauci don su gama da duniya lafiya amma yau mu ba ma iya haƙuri shi ne ba mu yarda da hukuncin da Allah ya mana ba arriba bil qada'i wal qana'a ba mu da qana'a ba mu yarda da hukuncin da Allah ya ajiye mu bane wannan yasa muke samun irin waɗannan matsaloli a cikin tsarin rayuwar mu da haka dai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wal qasd fil faqri wal ghina wal adlu fil ghadab war rida abu na uku da ke tseratar da bawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shine al'adulu yin adalci fil ghadabi a halin kana cikin fushi war rida da kuma halin kana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali wani idan ya fusata zai iya yi wa kowa rahin mutunci zai iya gaya wa kowa bakar magana zai iya bambanka wa kowa ashar saboda an masa ba daidai ba to ya zama lokacin da ka fusata ka yi adalci cikin fushinka haka lokacin da kake cikin yarda ma ka yi adalci ina ma'anar wannan da wani zai fusata ka to yi mara adalci cikin fushin kar ka wuce gona da iri wajen bayyana masa fushinka ka masa rashin mutuncin da kowa idan ya ji zai ce duk da ya fusata ka ba ka masa adalci ba haka idan wani ya daɗaɗa ma kar ka yi abin da zai wuce gona da iri tattare da shi ta yadda za a ji kana bambaɗanci kana maganganun da sun wuce gona da iri saboda kawai ya daɗaɗa maka kana maganganu da suke ɗaukarsa daga matsayin da ba matsayinsa ba suna kai shi wannan matsayin saboda tsabar ya faranta ma ko ya daɗaɗa ma a'a ka zamanto mai adalci cikin yarda ka kuma zama mai adalci cikin fushi tare da cewa malamai suna ba da uzuri akan fushi saboda kissar annabi Musa lokacin da ya zo ya samu wato mutanensa suna bauta wa ɗan mariki ya ji ya gana da Allah ya dawo sai ya samu mutanensa sun bar bautar Allah sun koma bautar ɗan mariki ran annabi Musa da ya ɓaci Allah da kansa ya ce wa alƙal alwaha sai jefar da allunan attauran ma da aka da ya je karɓo a gurin Allah wa akhadha bi ra'si akihi yajruhu ilayhi Allah ya ce ya tafi kan dan uwansa ya fusgo shi gaban sa ya fusgi kan annabi Harun ya takwama wuyansa ya jawo shi annabi haruna yana rarrahinsa yana ba shi haƙuri yace la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si karka kama kaina karka takwami gu- gemuna karka fusgo kwalata ga abin da ya faru ba laifina ba ne daga ƙarshe da annabi musa ya sassauto ya kuma sauka daga fushin da ya yi sai je sai tattara allunan allauran a tauran kuma sai rungume su yana kuka allahu akbar to sai malamai suka ce ana yi wa mutum uzuri idan ya fusata in fushin ya fusata ne akan an taɓa addinin allah to ana iya yi maka uzuri domin annabi Musa ba ya fusata ne dan shi karan kanshi an taba shi ba a'a ya fusata ne saboda an taba Allah an daina bautarsa an koma bautar dan maraki tsakanina da Allah da tsakaninka da Allah shin muna fusata ne yayin da aka taba Allah ko muna fusata ne yayin da mu aka taba mu wannan shine abin da ya kamata kai nazari ne yi nazari kowa yi nazari akai idan fushinmu akan an taba Allah ne to wannan babu laifi akan fushin ana iya yi mana uzuri amma wallahi in fushin mu saboda mu an taba shakhsiyar mu ne an taba wani bangare na janibin mu ne wallahi fushin ƙarya ne Allah bai da wannan fushin ba shi yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wata rana yayi rabo jama'a rabo yayi na dukiyar ganima ne na dukiyar fai'i ne da ya gama rabon sai wani daga cikin munafukai ya ce hadhihi qismatun ma urida biha wajhallahi ya ce wannan rabo ne ba a yi don Allah ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'u annabi za ka kalla ka ce bai yi abu don Allah ba manzan Allah ransa ya ɓaci idansa suka kada suka yi jawur saboda tsabar fusata da ɓacin rai ya yi yunkurin ya ɗauki mataki akan wannan mutum sai ce ko da yake kad uziya musa a azamu min zalika fasabara akwai ɗan uwana annabi musa an taɓa fusatar da shi sama da haka amma sai ya haƙuri tun da shi aka taɓa me ya faru da annabi musa shine annabi musa yahudawa suka yi mai sharrin cewa bai da halitta mai kyau yana ɓoye jikinsa ne saboda suna zuwa su yi wanka a swimming pool suna zuwa su yi wanka tsirara hi baya yi sai suka dinga maganganu wata rana annabi musa yana wanka a gefe ba a cikinsu ba dan Allah ya nuna musu annabi Musa abin da suke zargin shi da hi ba haka bane ya gama wanka ya zo zai ɗauki kayansa akan dutsen da ya ajiye kawai sai dutse ya gudu da kayan bai tsaya ba sai inda banu Isra'ila suke wanka kowa ya waiwayo sai ga annabi Musa wata irin halitta ne wanda duk duniya ma ba su taɓa ganin halitta mai kyau irin ta ba to Allah ya yi haka ne don ya wanke annabi Musa shine Allah ya faɗa mana kissar wannan magana a cikin suratul baqara cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta la ta ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa yace fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha ita ce maganar da annabi yake cewa an cutar da annabi Musa sama da haka amma sai ya hakuri dan haka ne ma nan hakura kun ga ku lura nan da ke shakhsiyar annabi aka taba sai ya hakuri amma in aka taba Allah to ka zo ka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke hawa minbari lokacin ma ba da ba lokacin hawa minbari ba lokacin da ba lokacin hudu ba ba lokacin da ba lokaci ne na wa'azi ba amma annabi zai hau minbari yayi caccaka sosai ya gaya wa mutane haƙƙin Allah amma yau ba ma fusata idan an taba Allah sai dai mu fusata idan mu an taba mu na rantse da Allah muna da gyara a cikin al'amuran mu Allah ka gyara mana dan haka ya zamanto mutum yana da adalci cikin abin da ya shafi yarda da kuma abin da ya shafi wato fushi ya san cewa ya yi adalci a tsakanin wannan ana so mutum ya kame dangane da roƙon mutane idan yana so ya zama mai ƙoƙarin yarda da hukuncin Allah da kuma yarda da ƙana'a da wadatar zuci ya tabbata daga abi sa'id al-khudri Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi cewa mutanen madina sun yi ta tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa annabi sai ya dauka ya basu ya tambaya ya dauka ya basu su tambaya ya dauka ya basu har san da abin da yake hannunsa ya kare gaba daya sai suka zo dai suka kare wa manzon Allah cincirindo suna so sai ya basu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba ni da wani abu da zan ajiye shi a gida na ainihin wato killace hina hana ku ce ni ba marowaci bane ni ba mutum ne mai kankamewa ni ba mutum ne mai son tara duniya ba ya ce abinda duk yake hannuna ya kare wallahi da akwai wallahi da na baku sai ce amma ku sani wa man yasta yasta'fif wanda di ya kame bai kwalla farai akan abun mutane yana roƙon su yu'ifuhu Allah Allah ma sai ya kame shi ma'ana sai Allah madaukakin sarki ya tsare masa mutuncinsa ya tsare masa darajarsa da kimarsa wa man yastagani yughnihi Allah wanda di ya wadatu daga abin da Allah ya bashi to wallahi sai Allah ya wadata zuciyarsa da wadata ka san matsalar shine idan zuciyarka ba wadata komai tarin abin da kake da shi wallahi ba zai ishe ka ba amma idan Allah ya cika zuciyarka da wadata komai kankantar abin da Allah ya baka wallahi ya ishe ka ba za a ganka kana jeli a gurin wasu ba akwai wani bawan Allah suna hulɗa ta harkar kasuwanci da wani yana saka shi ayyuka da yawa amma bai taimakon shi wata rana sai rigima ta haɗa su sai aka zaunar da su shi ya yi bayani shi ma yaron ya yi bayani wallahi da yaron ya zo yana bayani sanda mai gidan ya fashe da kuka saboda ya yi ta ɗora maɗawaini yadda ta fi ƙarfinsa amma yaron baya iya tambayar sa naira sai dai je ya ci bashi ya yi kaza ya ce ya karɓo na wane ya biya kaza ya biya kaza har abubuwa suka zo suka masa yawa ya rasa inda zai sa kansa ya ce alhaji kakan saka na yi abu baka bani kuɗi ba kuma zan je in nemi kuɗin ko ina ne na je na yi maka ba na faɗa maka zan buga mahin da je maka bukata iri kaza wato mutanenmu suna da matsala mutum zai dinga sa wasu waɗanda suke da alaka da shi ko yaransa ko wanda suke karkashinsa su yi ta hidima baya nazarin cewa da ya suke zuwa suke ta wannan hidimomin yasa idan aka haɗu da mara tsoron Allah ya ga ba kwa taimakonsa ba ka agaza masa ba ka tallafa masa sai koma yana ɗiba a kuɗin kai na biyan bukatun shi jama'a wani mutum ya zo ya same ni yana kulawa da wani harkar hatsi suke yi yana kula masa da shi tsawon shekara goma sha biyu kudin mutumin ya fi naira miliyan hamsin a hannun shi na rantse da Allah wannan abin har shagona wani ya je same ni da yaran shagona muka tattauna yadda za a warware matsalar sai matarsa ta haihu jini ya balle mata abubuwa suka rikice ya rasa yadda zai yi karhe dai likitoci suka rubuta masa kuɗi naira dubu ɗari da saba'in shine za a yi wa matan nan magani da shi ya je ya kai wa mai gidan takaddar magani ba wai ya je ya ce masa ɗauki kuɗi ka bani ba takaddar magani wallahi mutumin ne ya ɗauki naira dubu goma ya bashi ya fi naira miliyan hamsin yake juya masa tsawon shekara goma sha biyu shi da bakinsa yake faɗa ya ɗauki 10,000 ya bashi iyayen yarinyar suna ta ihu domin suna ganinsa cikin daula yana kaiwa da komowa da kuɗaɗe amma ba nasa ba ne kuma ya tsoron Allah ya kame bai taɓawa gajinyar dubu ɗari da saba'in ya rasa yadda zai da ita amma fa yana juya miliyan hamsin sama da miliyan hamsin na wani wallahi mutumin ne ya ɗau 10,000 ya bashi da ya rasa yadda zai yi nan ana ta ihu a gida za ka kashe mana yarinya yarinya ga mutane ba su da haƙuri malam ba su da uzuri malam iyaye ba su da uzuri akan miji idan abu ya cunkushe mar ya rasa ya zai yi ba za a zauna a ji menene matsalar mutum ba kawai ai ta an taya mar zagi da maganganu marasa daɗi ba uzuri sai buga mun waya yace malam dan Allah kana ina nace ina shagona yace zan zo in same ka malam akwai matsala nace to Allah ya raba mu da matsala ya ce amin ya zo ya zauna ya karanta min tsabar hankali na ya tashi takaicin abin ya kama na kira yaran shago na duka na ce ku zauna da Allah maimaita wannan magana a karama kalla ya maimaita abin da ya faru yanzu shi fatawar da ya zo nema yana so ya samu fatawar ya halatta ya ɗauki iya wannan kuɗin ya je ya jinyar matarsa in ya so a sallamar da wannan mutumin yake masa da kaɗan kaɗan ya dinga mayarwa har ya biya shi kuɗin ba tare da ya sani ba Allahu akbar Allahu akbar yayin da wani ya mai da dukiyar wani kamar tasa ya mai da dukiyar ya ɗiba ya ɗiba ya ɗiba ba abin da ya dame shi ga wani akan dubu ɗari da saba'in matarsa za ta mutu amma ba zai iya taɓawa ba daga nan za ka gane mutane akwai bambanci na tsoron Allah a cikin zukatansu wallahi yanzu hifatawa yake nema kar ya ci haramun kar ya saba wa Allah wallahi duk gaba ɗaya shagon nan sanda jikinmu ya sanyi gaba mu na ce masa bawan Allah in dai za ka iya mayar da kuɗin bayan ka taɓa kayi jinyar iyalinka ka je ka ɗiba ka ɗauki iya wannan kuɗi ka je ka yi jinyar matarka ba ka da matsala na ce amma bayan komai ya lafa ina so ka kira ni ka haɗa ni da mai gidanka mu zauna mu tattauna domin mu samu da mafita ba zai yiwu kana rayuwa cikin daular kuɗaɗe kana hidimar kuɗi kana sai da kaya ana samun riba amma dubu ɗari da saba'in ta gagare ka magancewa ba wallahi ba zai yiwu ba da wannan ne wasu suke satar kuɗaɗen manyansu ko iyayen gidansu saboda ba mu da tausayi ba mu da adalci wani lokaci ba mu da adalci annabi ya ce duk wanda ya kame to Allah maɗaukakin sarki zai kame mar mutunci wallahi wanda duk ya wadatu daga abin da Allah ya hore mar Allah zai wadata shi sai manzon Allah ya ce wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah wanda duk yayi hakuri to Allah ma zai masa hakuri zai samar hakuri zai kuma biya masa bukata ta inda baya tsammani sai manzon Allah ya ce ma utiya ahadun ata'an khairan wallahi ba a bawa bawa kyauta mafi alkhairi wa ausa'a kuma take da fadin yalwa da daraja da kima min sabir sama da hakuri ba babu dan adam da aka bashi kyauta mai fadi mai alheri mai yalwa in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sama da hakuri yan uwa mu zama masu hakuri duk halin da muke cikin nan Allah ya sani wallahi duk halin da muke cikin nan Allah ya sani kuma wallahi Allah yana nan yana jiran ranar da zai kawo mana sauki ya ishe mu mu gane ko mun yi addu'a mun roki Allah fa kar mu dauka yanke take yanke Allah zai biya bukata annabi Musa ya roki Allah ya hallaka fir'auna Allah yana rufe bakin sa Allah ya ce qad ujibat da'awatu kuma fastaqima an karba muku addu'ar ku ku tsaya kan addinin musulunci kar ku raurawa amma malaman tarihin tafsiri suka ce sanda aka shekara 40 sannan aka hallaka fir'auna bayan Allah da ya ce qad ujibat da'awatu kuma an karba muku saboda haka mu sani cewa roƙon Allah da muke yi kar mu ga mun yi mun yi mun yi bukata bata biya ba yana daga cikin abin da annabi ya hana yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal qalu wa kayfa ya'jal ya rasulullah qala yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li annabi yace ana karba wa ɗayan ku batukar bai yi gaggawa ba sahabbai suka ce meye gaggawa a addu'a annabi yace mutum ya dinga cewa ya roƙa ya roƙa ba a bashi ba wannan shine gaggawa addu'a shine ci da zuciya addu'a amma ka sani Allah da kansa a cikin suratul ra'ad yace lahu da'watul haqq roƙo na gaskiya addu'a ta gaskiya addu'ar da ba ko kwanto in aka yi ta za ta biya bukata kira na gaskiya na waye ne Allah yace na Allah ne lahu da'watul haqq in baka gane ba sai Allah ya ce wallazina yad'una min dunihi wanda suke roƙon wasu koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in Allah ya ce wallahi ba za su taɓa amsa musu ba daidai da ƙwayar zarra illa ka ba su da kaffaihi ilal ma'i sai dai irin amsawar mutumin da ya zo bakin rijiya ya mika hannunsa ya ce ruwa taho bakina liyabluga fahu don ruwan ya higo bakinsa kai da kanka kafin a ce maka kasan cewa ba zai yiwu ba aiko waɗanda suke roƙon wasu koma bayan Allah Allah ya ce Allah wallahi ba za su karɓa musu ba la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su iya amsa musu ba illa ka ba su da kaffaihi ilal ma'i sai dai amsawar mutumin da ya je riƙa miƙa wa rijiya hannunsa ya ce ruwa ya taho bakinsa liyabluga fahu dan ya iso bakinsa Allah ya ce wa ma huwa bi balighihi kai ka san ruwan ba zai taho daga rijiya shiga bakin shi ba sai Allah ya ce wa ma du'aul kafirina illa fi dalalin addu'ar kafirai da kiraye kirayen da suke wa ababan da ba Allah ba ba ta cikin komai face bata da lalacewa da tambadewa saboda haka muna da Allah Allah shine maganin matsalolinmu amma wallahi mu sani ba a wa Allah dole wallahi kun dai gani ɗazuman faɗa ƙasar nan komai ya lalace komai ya lalace yanzu ga wuta nan ta zama a bar murna idan an kawo ta saboda ta lalace tare da cewa akwai ƙorafe-ƙorafe na cewa ana neman durƙusar da arewa ne shi yasa ake wannan shegantakar muna da Allah in ma ba mu da shugabannin da za su kwato mana 'yancin mu ai muna da Allah ai ko shi zai kwato mana mu in Allah ya yarda mu tsaya dai kan addinin Allah fastaqim kama umirta wa man taba ma aka wala tadagaw duk dukkanmu mu tsaya duk abin da Allah ya hana mu mu yi kokari mu hannu abin da Allah ya saka mu mu yi kar ka yadda a same ka da laifin shirka ko laifin karya dokar Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da ake bukata tare da cewa cikin suratu Yusuf Allah ya faɗi wasu ayoyi masu tashin hankali Allah ya ce wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minina mutane ba da kake ganin su komai kwaɗayin ka su zamanto mumine wallahi ba za su zama ba mafi yawancin su ba mumine bane inji Allah wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minina a can gaba sai yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrik mafi yawancin su ba su yi imani da Allah ba face mushrikai ne wannan fa da mu Allah yake ba da kafirin yake ba to da yawan mu ga a riga amma addinin babu mutum kaga in ka ganshi a riga malam kamar wani mutumin kirki wallahi daga tattaunawa ta kama tsakanin kai da hi ko na rayuwa ne sai ka gane bai san Allah ba wallahi sai ka gane bai san waye Allah ba sai ka fahimci bai miƙa al'amarinsa ga Allah ba sai ka fahimci bai fahimci tauhidi ba bai fahimci yadda ake mu'amala da ubangiji ba Allah ka tsare mu daga wannan masifa ya Allah Allah ka saita mana kwakwalenmu da zukatanmu Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani mai albarka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka haramta wutacin naman jikinmu ya Allah muna roƙonka ubangiji maɗaukakin sarki kai albarka ga ainihin wato a rayuwarmu gabaki ɗaya kai albarka ga iyayenmu gaba ɗaya kai albarka ga malumanmu gaba ɗaya kai albarka a cikin gidajenmu ya Allah ya Allah muna da ƴaƴa Allah ka saka musu albarka ya Allah muna da mata Allah ka saka musu albarka ya Allah muna da iyaye Allah kai musu albarka ya Allah muna da muna da dukiya wacce muke juyawa ta kasuwa Allah ka saka mata albarka ya Allah muna da ofisoshi Allah ka saka wa ofisoshin mu albarka ya Allah muna da rumfunan kasuwa Allah ka saka waɗannan rumfuna da shaguna albarka ya Allah muna aikin hannu Allah ka saka masa albarka akwai masu aikin gwamnati a cikin mu Allah ka saka musu albarka a cikin aikin su ya Allah ya Allah duk yanda wani zai wahala Allah ka fitar da mu a wahala ya Allah ya Allah duk wanda zai yadda za a higa kakanuka ya Allah ka fitar da mu daga halin kakanuka yi Allah ka ba marasa lafiyar mu lafiya masu lafiyar mu Allah ka kara mana lafiya ya Allah duk wanda ke da yunkurin taimakon addini da al'umma Allah ka agaza masa wanda duk yake da manufar kashe addini da al'umma Allah ka warga zafi ya Allah Allah ka daidaita shi ya Allah Allah kar ka bahi nasara akan bukatarsa ya Allah Allah ka dawo da shi cikin hayyacinsa idan yana da rabo a gurinka ya Allah in bai da rabo kuma Allah ka dirkakar da shi ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya shugabanninmu Allah ka dawo da su kan hanya Allah ka ɗora su akan daidai duk abin da zai zama musu alkhairi gare mu gare su ga al'ummar mu da rayuwar mu Allah ka dora su akai ya Allah idan cikin ilimin ka na gaibi ba za su gyaru ba Allah ka wargaza lamarin su Allah ka daidaita su Allah ka wargaza su Allah ka kawo mana wanda suka fi su alkhairi ka dasa mana ya Allah Allah muna roƙonka ka tabbatar da zukatan mu akan addinin ka da musuluncin ka ya Allah ya Allah kar ka ɗauki rayuwar mu face muna musulmai masu imani ya Allah Allah ka haɗa mu da annabinka a cikin jannatul firdausi ka zaunar da mu da sahabbanka a cikin jannatul firdausi ka zaunar da mu da dukkanin bayan Allah salihai tun daga farkon annabi Adam har zuwa ƙarshen duniya ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya daga ƙarshe kafin mu shafa addu'a akwai taimako da muka fara nema na ɗaya daga cikin limaman mu da aka sace masa mashin ɗinsa kuma muna ƙoƙarin tattara abin da ya sauwaka domin aƙalla ko ba mu mayar masa da gurbi ba mu sama mar kuɗi mai kauri wanda zai je ya cika ta ya sayi wannan mashin kuma mun tallata kan cewa duk wanda yake da halin saya wannan bawan Allah mashin kofar mu a buɗe take ko zai bada wani gudunmuwa mai kauri kofar mu a buɗe take Allah ka bada iko sannan wasu bayan Allah suna ta kokarin su ga cewa sun saka wannan masallaci namu solar inverter a wutar sola saboda yanayin halin da kasar take ciki na ɗauke ɗauken wuta da abubuwa dai waɗanda ko da matsalar nan ta gyaru baka raba ɗayan biyu cewa nan gaba sai an sake shiga irin wannan matsalai Allah ya kiyaye ba fata ake ba ba fata ake ba amma alamu yana nuna haka kamar abin ba mai tsayawa bane ba muna addu'a Allah ya tsaye da shi haka amma dai muna kokari mu ga mun saka sola in bata a wannan masallaci ta yadda zai zamto wannan ya dauke mana waccan ɗawainiya da muke fama da ita wannan aiki ne na alkhairi kayi kokari in ma kai baka aiwatar da kanka ba wala Allah saboda baka, baka da halin yi amma kana da wasu manya a kusa da kai wanda zaka kai musu kuka cewa ga abin da ake bukata a wannan masallaci wanda duk Allah ya horewa yake so ya jefa ya taɓe ya kwashe ladan gaba ɗaya to mu ganshi ya turo da ma'aikatan ma'aikata sun zo su suna estimating me za a kace wajen samar da wannan solar inverter din wallahi jama'a ba za ka gane aikin alheri yana da daɗi ba sai mutuwar ka ta zo wallahi akwai mutumin da na sani ranar da ya zo zai mutu yana miloniya ne in ka ga dama ka ce biloniya wallahi tallahi abin da yake faɗa yana cewa abin da ya rage masa wanda yake jin daɗi a rayuwarsa su ne wasu masallatai ƙanana guda biyar da ya gina a rayuwarsa biloniya ne ya kai ya gina irin wannan masallatan guda ɗari kuma ba zai ji komai a cikin dukiyar shi ba amma da ƙyar Allah ya bahi dama ya gina masallatai ƙanana kamsu salawar guda biyar yana zubar da hawaye yana cewa iya abin da yake iya tunawa wanda yake samun ɗan nutsuwa su ne waɗannan masallatai kwaya biyar yana cewa da bai samu damar gina waɗannan masallatan ba da bai san me zai gaya wa Allah ba to kai wala Allah Allah baka dama da tafi tashi wala Allah kai yanzu lafiyar ka kalo wala Allah ajalin ka bai zo ba to kai amfani da wannan dama wannan masallaci yana buƙatar wannan solar muna da buƙata kwarai da gaske muna sallar juma'a muna programs na addini muna ta'aliman muna gayyato malamai amma yanayin rashin wuta yana wahalar da mu a wannan guri wanda duk suke zuwa gurin mu sun san faman da muke a wannan guri saboda ka muna kira ga manya-manyan mu musamman na wannan jiha ta Gombe tun daga kan sanatoci kan gwamna kan 'yan majalisunmu na tarayya da na jiha da sauran waɗanda suke kabinan na gwamnati da manyan 'yan kasuwa da na san muna sallah da yawa da wasu a nan gurin suna kuma zuwa su bi mu sallah saboda sun yarda da abin da muke faɗa musu daidai gwargwado ta haddufan bi ni'imatallahi la fakara to muna jan hankalinku cewa dukiyar da Allah ya baku to ga Allah yana da buƙatar aiki irin wannan a wannan masallaci muna fata za ku amsa wannan buƙata kuma za ku amsa wannan kira kuma za mu ji labari mai daɗi bayan wannan sanarwa da muka bayar muna addu'a Allah ya bamu ikon aikatawa Allah ya bamu ikon ainihin wato yin wannan aiki za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muke kuskure ko tuntuman harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya yafe mana a yi hakuri mun tsawaita hutubar saboda munasabar da hadisan da muka kawo da kuma bayanan da ake bukata a kowace gaba amma hutubar bata kare ba in Allah ya yarda sati mai zuwa akwai maganganu wanda suke masu fa'ida da zamu ji da izinin Allah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-ali al-azim al-jalil al-karim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur